المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجد الوديان الله سبحانه وتعالى من قوم قومه Allah shi ga da masu da da da an jiyo sai sai da rayukan mu ya ba mu dama karatu wannan masallaci mai albarka na STM da ke karce Madina be a birnin Niamey jamhuriyar Nijar dan karatu littafin mu na al-usul thalatha wanda muka saba yi duka ranar Litinin wanda ranar Litinin ta ta dace da ainihin 23 ne ga wata na uku kuma hijiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da 15 ga watan tara miladiya 2025 kuma wannan shine darasi na nawa 17 ina za mu tashi alkawai da arba shahi na nawa eh nawa ta lamba a'a ga yadda muka tsaya na kuma yanzu cikin wadda mana zamu shigo ga yadda aka sa kawai da arba ina to matsalar kawai arba ko san littafin yadda yake shine yace al-usul talata ko yace wa adilatu dalilai guda uku da dillansu wa yaliha al-qawaid al-arba yace bayan an kare dalilan nan guda uku eh asulan nan guda uku dillansu to za a shiga qawaid al-arba yanzu shine za mu shiga ciki matanul qawaid al-arba matanin shi nan ba da sharhi ba yace al-qawaid al-arba su wayannan ka'idodi guda hudu talibu shekul islam waɗanda a shekul islam ya wallafa su muhammad bin abdullahab muhammad ɗan abdullahab allah ya ji ƙanshi da rahama da sauran musulmi da suka gami gidan gaskiya ya ce bismillah rahman rahim ina farawa da sunan allah mai gaman kyauta mai keɓaɓɓen jin ƙai as'alullah alkarim ina roƙon allah mai karimci rabbal arshil azim ma'abuci al'arshi mai girma an ya tawallaka fi duniya wal akhira ya jibanci lamarinka a cikin duniyar lahira kai mai karatu wannan littafi ka ji malam mai buga littafi yana maka addu'a ga Allah mai girma mai al'arshi mai girma da shi jibanci lamarinka tun nan nan duniya har lahira ka kusan duk wanda Allah ya jibanci lamarin shi tun nan nan duniya har lahira an kare ya huta wa an yaj'alaka mubarakan kuma ya sanya ka kai mai albarka ne aina ma kunta duk inda ka tsinci kanka ka zama wata kuka mai albarka Allah sanya mu ciki wannan gaban ma addu'a wa an yaji alaka min man idza utiya shakara kuma Allah sanya ka cikin wanda in an ka baka ka gode Allah da ma ya ce la in shakartum la azidannakum in ba ku gode ta yin ƙara to ana son mutum ya zama mai godiya in Allah ya mai kyauta ko wani ya baka wani abu ka gode mai ballanta na Allah sannan wa idibtuliya sabara kuma Allah ya sanya ka cikin waɗanda idan an ka jarrabe su sai su yi hankuri ko ba haka ba Allah alƙawali sai ya jarraba ko amma Allah ya ce wanda ya hankuri shine ke da babbar rabo ko alladhina idza asabatuhum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah ya ce nasu suke da darajoji da rahama kuma su ne shiriyu kenan in dai za a jarrabe kai haƙuri kamar yadda al'amari ga Allah to za ka zama cikin shirya kuma za ka zama cikin rahama kuma za ka zama cikin wanda Allah subhanahu wataala ke ɗaukaka darajar ka haka nan mala yana maka da ce wa idza aznaba wa idza azam wa idza aznaba istaghfara kuma in ka aikata zunubi ka nemi gafara saboda ba aikin ba aikata zunubin ba an matsala shi dole na mutum sai ya aikata ko yana so ko bai so to abinda ake so ka nemi gafara eh sai dan yace ba abinda yake dan adam yake yi ya yi karhin shi ko ya ya bashi takaici irin gafara dan adam yake nema ga Allah duk saban da kai in ka nemi Allah gafara Allah shi yake ya hare maka eh sai shi da shi saboda shi lokacin da aka ci sujada da kai wale inda ya nemi gahara da shi kenan an wuce wani a sai girma sai ta ana khairun min kalakta ni min nara wa kalakta min tin ni na saboda ni da wuta kai ni shi ko da yunku ta ga za a hada wuta da yunku kaga sai girman kai to kai da adam ka kai girman kai biye da ka aikata zulmi komi girman shi Allah ta kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kowane irin azumin Allah na gawarta inda ya ka tuba tawbatan nasuwa amma fa inna ha'ula'i thalatha lalle waɗannan abubuwa guda uku unwanu sa'ada su ne rabauta ta dan adam mun gane in an ka baka ka gode in an ka jarabe ka yi hankuri in kai zanubi ka nemi gahara to waɗannan abubuwa guda uku su ne adaras na cin nasara ga dan adam inda ka rike waɗanda ka ci nasara duniyar lahira ilam mala yace ka sani arshadaka Allah li ta'ati Allah ya shirye da kai ga mai da'a annal hanafiya millata ibrahim lalle mi kakka hanya ta addinin annabi ibrahim shine an ta'budu Allah ka bauta ma Allah wahdahu shi kadai mukhlishan lahu din kuma kana mai tsalkake ibadar ga Allah mun gane kenan ibada ko ka yi ta kuma sai ka tsarkake ta zama dan Allah kawai kan nuha da wata ibada ba kai ba dan ka ba wani haushi ba kai ba dan ka birge wani ba kai ba a baka wani abu ba kai ba dan ka samu ta daukaka a'a kai ne dan ka tsarkake Allah Allah ya cancanta haka kawai kama qala ta'ala kamar yadda Allah madauki zarke ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halatta wato mutum ba da aljani sai dan bauta kawai ashe abin da za ka halitta mu mu kawai don ibada ne duk wani abu da za ka samu a duniya riba kawa ne azariyat wannan ya zace suratul zariyat mala ta bai za a rabta an Allah khalaqaka li ibadatihi idan ka fahimci cewa to fa Allah ya halitta ka ne dan bautar shi fa'lam to ka san annal ibadata ita ibada la tusamma ibadatan ba a ce mata ibada illa ma'a tawhid sai ta hadu tauhidi jiya da kakkai da ibara in babu tauhidi aikin baban giwa na kaka kawai kama annas salata kama yadda sallah la tusamma salatan ba a ce mata sallah illa ma at-taharati sai da tsalki duk mutum yayin sallah da gangan ba da mantuwa ba ba ya shagala bane ba ya rasa ruwa bane duk wani uzuri wanda shari'a za ta karba ba ya rasa shi bane yayi sallah babu tsalki ai kaga babu sallah ko to haka dai da mutum yayi ibada in babu tauhidi wannan ibada ba karbata malati bai za da khalar shirku fil ibadati fasadat idan shirka ta shiga cikin ibada ta hau ibada ta baci kal harafi idan da khala fil tahara kamar harafi ne ya shiga cikin wato ruwa masu tsalki ka zo ka aje ruwa ɗaya da talo sai ka kayi tsari ka bungula haka za sun baci to hakan ne idan ibada mutu ya shirka ciki ta baci kuma shirkan nan tana nan kashi-kashi akwai shirkul asbar akwai shirkul akbar akwai shirkul khafi ga sunan iri-iri wanda mutum zai yi shi bata ibada ta bai sani ba shi yasa babu abin da yake waje ba gare mu irin mutum shi san me matsalolin shirkan nan wallahi matsalolin shirkan nan shi kamata mutum ne mai ilin su mala yace fa idza arafta anna shirka idan ka san lalle ita shirka idza khalaqal ibada idan ta hadu da ibada absaraha za ta bata ta wa habatal amal aikin ka zai rushe ya lalace wasara sahibu min alkhalidina fi nar kuma ma'abuci wannan ibada da shirka ta shiga ciki zai koma ya dawama a cikin wutar abadin abada to arabta anna ahamma ma alayka zaka san lalle mahi muhimmanci abin da yake bisa kanka wa ma'rifatu zalika ka san menene shirka na wanda zaka bata maka ibada dan ka nisance ta la'alla Allah ko cewa Allah subhanahu wataala an yakhlasaka ya tsalkake ka min hadhihi shabaka daga wanga mamari shabaka mamari kaga shi yasa da larabci ake ma rezo shabaka kaga rezo shabaka kenan duk abin da zai kame ka ai rezo ai kaga rezo ai wani kamo shi naka da abin gashi ko na'ura ta nasara to in ka tsalkake ibadarka to Allah zai kare ka da wannan mamari da zai kamo ya bata ma ibada ta wasa ta lalata mun gane wa hiya shirku ita kuma wannan ashabaka din shine shirka amma man zai baka ma ibada lalata ita ce shirka Allah bi qala Allah ta'ala fi wanda Allah madauki sarki ce game da ita inna Allah la yaghfiru Allah baya gafartawa an yushraka bihi a hada shi da matari amma wa yaghfiru ma dun zalika yana gafarta abinda bai kai shirka ba liman yasha ko shi kuma ga wanda ya so to dan na malamai suka ce kaga da Allah ya ce baya gafarta hada shi da matari bai faɗi wacce irin shirka ba tunda mace shirkoki suna nan da akwai shirkul asbar akwai shirkul akbar akwai shirkul irada akwai shirkul khafi ga sunan dai kenan dukkan san su dan ko wacce kai da wurin Allah bai bambance ba tayi dai duk wanda hada shi da matari kuma ya faɗi sunan duniya ya hidda ya samki tun da nan duniya ya ce ita ɗaya ce za ka zo da ita lahira ba zai iya gawarta ba amma da ba ita kowane zunubi ne zai iya gawarta shi amma kuma shi ma sai sa sharɗi liman ya sha'u ga wanda ya so haka ce tun da shirka kaɗai ta ba a gawarta to sauran ayyukan na samu dama bari to ka san kana cikin waɗanda Allah zai iya gawarta ma ba ka sani ba kenan duk sai ka tattara ka aji mun gane kenan ko mala yace wa zalika bi ma'rifati arba'i qawaid wannan kuma ta hanyar sanin waɗannan ƙa'irori guda hudu da za a yi bayani a kansu wanda zakara Allah ta'ala Allah ya ambato wannan ƙa'irorin fi kitabihi a cikin littafinsa alƙa'idatul ula ƙa'ida ta farko cikin wannan ƙa'irori guda hudu da malai yake bayani yace an ta'alama ka sani annal kufara alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafiran nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbar sun tabbatar da Allah shi ya halitta kuma shi ke juya ta wa anna zalika lam yadkhulhum fil islam wannan bai shigar da su a cikin musulunci ba kana ka ga dan ka san ka ce Allah shi wannan shi ake ma wato eh tauhidul asha'ira la khaliqa illa Allah wa la raziqa illa Allah babu mai halitta sai Allah ba mai arzuta sai Allah eh wannan haka ne gaskiya ne to amma wannan tauhidin wannan aiki ne na Allah kai ba naka na ba kai bawa kai abinda aka so wajen bautar Allah ka kada shi da wani shine kai naka shi ake ma tauhidul rububiyya shi wancan tauhidul rububiyya kafirai suna da shi Allah ya ce wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah inda zaka tambaye kafirai waye halitta samai da ƙasa sai su ce Allah yana ka kafirai suna da wannan tauhidi ko ba haka ba to kai musulmi ka rike wannan din sai ka ƙara da na uluhiyya wanda shine zai tsiratar da mutum gaban Allah mun gane kenan ko yace wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin haka ko fadar Allah madauki take yace kul man yarzuqukum minas samai wal ardi inda za a tambaye su kafirai wane ne arzuta ku cikin samai da kasai amman yamliku sab'a wa ke mallaka ji wal absar da gani kenan wa zai samu mutusu wa man yakhrujul hayya min al mayyit wa zai hitar da mai rai daga matacce wa yukhrij mayyita min al hayy ya hitar da matacce daga mai rai wa man yudabbiru al amr wa ma yake juya al'amuran duniya a kawo rana a kawo dare ko ba haka ba a kawo lokacin sanyi a kawo lokacin zahi a kawo lokacin zamana damana da za ka tambaye kafirai fa sayquluna Allah sai su ce Allah shi ke wannan aiki fa qul ce da su afala tattaqun to dan mi ba za ku ji tsoron wannan wanda ke wanga aiki ba ku kadai tashi da bauta kenan ku bar bautan goma ka da sauran barkoki muna gane kenan ko